ko za su tsaya a ran tashin kira ya ji da su za su zauna alaiha a kan manabir ɗin mimbarorin nan wai buƙa mimbari sai mimbari na ya yanzu ya saura shi ne kawai bante na zauna ba ni la ajilisu alaihi ba zan zauna kan shi ba saboda ni ban ga ta zama ba ka'iman ina tsaye bayyana da rabi gaban ubangiji na muntasaman ina tsaye mai kahuwa gaban Allah wa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce to kai da baka zauna ba ma turi an asna'a bi me kake so in aikata al'umma da baka zauna ba wa kullin ce ya rabbi ya wangi ajil hisabahum ina roƙonka gaggauta hisabin al'umma gabaki daya wayo da abihim sai ku Allah ya karba ya bani wannan abin da nane ba sai a kira su wayo hasabuna ay musu hisabi famin daga cikin su akwai man ya dakhulu jannati bi rahmati wanda zai shiga aljanna da rahma Allah wa minhum man yadkhulu jannati bi shafa'ati cikin su akwai wanda zai shiga aljanna saboda ceto na gare shi wala azalu ashfa'u ban gushewa ina ceto hatta uba sika kan har a bani littafi bi rijalin an rubuta sunan wasu mutane kad umara bihim ila nari su kam an yi umarnin a kai su wuta hatta yana khazinan nari har mai tsaron wuta la yaqulu zai ce mini ya muhammadu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma tarakata daga daga rabbika fi ummatika min liqmatin shikenan baka bar wata azaba ba wanda za ta shahi waɗanda ubangijinka ya hushi da su duk ka za an gafarta ma mutane ma tarakata baka bar min liqmatin azaba ba daga daga rabbika ga hushin ubangijinka fi ummatika cikin al'ummarka wato yana mamakin yawan waɗanda manzo Allah ya ce ta daga wata zuwa aljanna wa min dariqi ziyadin an-numyari an Anas anna Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ana awwalu man tanfaliqu al-ardu an jumjumatihi ni ne farkon wanda ƙasa za ta buɗe ga kan shi in tashi da kabarina wala fakhara ba ina alfahari bane wa ana sayyidun nasi yawmal qiyamati ni ne shugaban mutane duka gobe kiyama ba ba hadisi da ke yi wa ma'i liwa'ul hamdi yawmal qiyama kuma liwa'ul hamdi tana tare da ni gobe kiyama wanda ba mai shiga aljanna sai wanda a karkashin wannan tutar annaba hamman zanni hakowa wa ana awwalu man tuftahu lahu jannatu ni ne farko wanda za a buɗe mu aljanna in shiga wala fakhara ba alfahari nake ba fa ati sai in zo fa akhudhu bi halaqati janna sai in kama zoben aljanna kama a kwankwasa kenan fa yuqalu sai a ce man hadha wane ne ka kwankwasa kowa fa gudun ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa yaftahu li sai a buɗe mani فيستقبلني الجبار تعالى sai Allah aljabbaru maɗaukaki sai ya tare ni ki da kai ne da ya mun haɗu fa akhiru sai in faɗi sajidan ina mai sujada wa zakara sai ya ci gaba da ambata nahwa ma ta kada baka ma abin da ya gabata shi tashi da yawa kenan wa min riwayati unaisin an samo daga ruwaya unais yace samitu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuda yana cewa la ashfa anna yawmal qiyamati li akthara mimma fil ardi min hajarin wa shajarin tabbas ba shakka shine la ashfa anna tabbas ba shakka zan yi ceto gobe kiyama in ceci mutanen da yake sun yi duwatsu da itacen da an bisa ƙasa to kaga to inda aka ta magana kawo hadisai da asa da riwayoyi abinda da aka so a tabbatar ko ina ya tabbata shine mazala na da ceto yana da al'amul mahmud yana da sauran abubuwa ko an caccanza ya haɗu wurin cewa da ya dai ceto sannan yana da almakabul mahmud yana da lawaqan kuma waɗanga ba bai su sai shi to shi aka so a tabbatar da canjin riwaya da sabani bai sha mu da kai ba a wanda muka so dai ya tabbata ya tabbata shine ce faqad ijtama'a ya haɗu dai min ikhtilafi alfaz hadhihi al-asar daga sassaɓawa lafuzza waɗannan hadisai da mun ka kawo to dukan sun gamu Allah shafa'atahu sallallahu alaihi wasallam ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa maqamahu mahmuda da matsayin shi abun yabo wanda kowa zai gode mishi min awwali shafa'ati tun daga farkon ceto da aka yi kowane iri ne ila akhiriha har zuwa ƙarshen cetuttukan da ake yi min hini yajtami'un nas tun sanda mutane suka tattaru a wurin mahashar ne lil hashari lokacin da mutane ka taruwa saboda taron mahashar wata dhiqu bihimul hanajir makoshin su duk su makura su yi kunci gare su mutum ba mai iya hada miyau kun ba mai iya kyamta ido waya bulugu minhumul araqu washamsu walwuquhu mablagahu jibi da tsananin zahirin rana da tsananin tsayuwa su kai musu ko kaka shi su kai iyakar inda suka kaiwa gwargwadon laifinka gwargwadon jibinka wani zai yi jibi har ya lume jiki kuma ga jiki ne ya hito wa zalika to inda wannan zai tabbata qabla al-hisabi kafin ayi hisabi ويشفع حينئذ لإراحة الناس من الموت فألوك كما زال الله صلى الله عليه وسلم زي يتيتو دن يهوتا دمتاني دقا مصيبة ولنصي ومحشا لكن ديوان الشيخ كتاب رضي الله عنه أنبا من زني وأن ديك باصد ليه suna durƙushe sun sun koyar da kai ba mai ta da kai bi Allah subhanahu wataala to ina ga wani wanda ba su ba sun mai wuza siraɗu sannan sai a ɗora siraɗi bayan maza Allah ya samu izinin ya ceci al'umma a yi hisabi wai hasabun nasu awa mutane hisabi kama ja a fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi an abi hurairata wa huzaibata cewa wurin hisabi nan za a ware wasu a ce ai aljanna da su karon farin ba hisabi Allah sa muna ciki wasu kuma a ware a ce aiwatar da su su ba karon farin ba sai an tsaya awo ba Allah kiyaye mu sannan taɓa fiɗi taɓa karatu su za awa hisabi wa hadal hadisu wannan hadisi a taƙan ya yi kowane kyautatuwa da tabbatuwa bai shafu sai wanzu Allah ya ce to fi ta'ajili man la hisaba alaihi min ummati ila aljannati ya yi ceto cikin gaggauta wanda bai da hisabi a kan shi daga cikin al'ummar shi ya nemi a gaggauta kai shi irin jannati zuwa aljanna kamar ta kaddama kamar da yadda ya gabata fil hadisi a cikin hadisi sun mai shau sannan ya ce to fi man wajaba alaihi al'azab cikin wanda azaba ta wajaba gare shi wa dakhala an-nar minhum cikin su har ya shiga wuta shine wanda muka ce da ƙarshe ne can aljanna zai tambayi Allah mi'an halin musulmin da zunubi ya kai su wuta wanda zai ce da kare ceto su hasba ma ta kata zai ahadithu sahihatu daidai yadda hadisan can ingatattu suka hukunta sun mafi man kala sannan ba an ceto waɗancan kuma a ceci man kala wanda ya ce la ilaha illallah ya ce Allah ina neman ka bar ceton duk wanda ya ce la ilaha illallah mukhlisan Allah ce na baka ceton su wa hadha wa laysa hadha waɗannan mukamai da abubuwa da muka ce manzo Allah na da su wa laysa hadha li siwahu sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai samu san shi ingantaccen hadisin nan inda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama li kulli nabiyyin da'awatu biha wa khatabatu da'awati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamati kowane annabi yana da addu'a wanda yake tabbas tabbas Allah ya karɓe ta amma su duk sun yi ta addu'a nan duniya kuma an ga an karɓa musu to ni ko tawa irin wannan duniya za a yi tsayi a karɓa wanda aka so a karɓa ta kuma Allah ya ce ya riga ya yi ya ba da wani abu ya ce ko wani annabi suna addu'a da yake addu'a da ita wa kasa ba su da awa ni na koyi tawa addu'a ta musamman da fa'atan ta zamo ceto da ummati ga al'umma ta yawan mata ya mutu da kiyama kala ahlul ilmi malamai suka ce ma'anahu ma'anar cewa kowane annabi suna da addu'a da aka an samai na koya to sai gobe kiyama ta zama ce to addu'o'in wanda yake ta dai ana ganin ijaba du'a a da sauran addu'o'in annabawa a suka ce da'awatun ulima na hasusa jabu lahu wata addu'a ce ta musamman da yake an sanar da su za a karɓa musu tabbas wani bulagu fiha murbubuhum a kai masu cimma abin da suka mihi da abin da suke faɗai abin da suke nema tabbas sun yi an karɓa sun sa hakan wa illa in ko ba mu ɗauki wannan ma'anar ba cewa wata addu'a ce ta musamman wanda aka garanti da ne fa kam da kun da bi min min da wata kuɗi ba kowane annabi daga cikin su yana da addu'o'i masu ijaba da yawa shayi shayi ana ganin ijaba wani nabiyyi na sallallahu alaihi wasallam ma la yu'ad annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana da addu'o'in da Allah ya amsa ne a wannan bai lissafuwa لكن حال عند الدعاء الدعاء بين الرجاء والخوف suna tsakanin da kuma tsoron ba za a karɓa ba saboda su baye ne na Allah da dole amma da ya ce ku roƙe ni za an samu za su roƙa mishi kuma ba su iya matsa ma Allah sai an yi tuna ka ga ganta ga hadisi kudusi yace da za ka zo kana addu'a jibril na amin kana addu'a da mafi girman sunaye na da kai da shi ba ku isa kusa in canza kudurata ba in canza kala'ina ba canza kaddarata ba ku isa ba dama duk addu'a da kai tabbas Allah ya karba tabbas wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ba ku jin ku ya ce ku roƙe ni in karba muku ce duk wanda an ka arzuta mu addu'a ba za a hana mishi ijaba ba illa bai son an sama ba zai bari roke shi ba amma halin addu'o'in wani ana baka abun da kan roka to kuma mahajubai an yi musu haka nan kasu ce babu Allah ko ku ce Allah ya ba an sa addu'a wani kuma hushi ma ne Allah kai da ya ce Allah Allah shi ku bashi ba son jin murya sai ku bashi haka dan kana addu'a ana karbawa ba wani abun amunu bane min makarin lahi shi Allah Allah ne sana Allah ya gare shi to wani da ya roƙa za a bashi abin da ya kaso daɗa ko girma ne ko rashin girma Allah ne zai bashi abin da ya roƙa wani kuma in yi addu'a Allah ya karɓa amma sai ya bashi abin da ya wannan muhimmanci gare shi wani in yi addu'a Allah ya karɓa to ya yi wata ta'asa ta zunubi sai Allah shiga harta mai albarka addu'an nan wata kuma addu'a mutum ya yi an karɓa amma ga bala'i nan ta yi wanda yake wannan ni'imar da an bashi ba komai bace sai Allah tun kuɗe mashi wannan bala'i albarka addu'a wata ko addu'a Allah ya karbe ta ya ji daɗin ta ijaba ta duniya ba ta ɗaukar ta sai ya aje wa mutum sai an ce aljanna kuma kowace addu'a sai Allah ya zauna da kowa cikin halitta zaman da yake zama ne kawai na magana addu'o'i an tara su kamar fayil fayil fayil fayil ya ka ɗauko wannan Allah ya ce addu'a kaza da kai ran kaza ga watan kaza wuri kaza eh to ai ko kaga ijaba na gani yaran da sai a jaye wannan wata kuma ya ce baka ga ijaba ba to ai kaga kaza yayi wannan muhimmanci ai ijaba wannan addu'a ce wata kuma an jawo ya ce baka ga ijaba ba ce ba ka ganin zunubin da kai shine na gafarta maka wata kuma sai ya ce kaga bala'in da ya tashi saukan maka amma albarka kayi addu'a sai na gabar in jaye maka wata kuma sai Allah ya ce to wannan ijabar duniya ta yi mata kaɗan sai ya ce a yaye hijabi sai mutum ya ga dubin ni'imar da yake albarka wannan addu'a ce sai mutum ya ce Allah to ai da da duk addu'a bari sai an taho nan Allah ya ce a ya dai isa haka yawwa to da haka ashe cewa suna da addu'a da aka ansa to ta musamman ce ta musamman ce kuma shi manzo Allah na da irin ta shi yake a batta sai gobe kamar da maulama shi bala ka tawal taj'alan ko yabza kitabikal karim karamati ila liqa'i kalat to sai aka karama shi Ibrahim duk wannan duk karama shi Ibrahim ce radiyallahu ta'ala amma yace karama sai a batta ta zama hadda da kiyaye da aiki da alqur'ani sai kaga wata karama ce ta musamman daga cikin karamomin da aga wali Allah ya saka musu da alkhairi yace da'awatun ulama annaha tustajabu lahu wa yublagu fiha marghubuhum wa illa fa kam li kulli nabiyyin min min da'awatin mustajabatin wa li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam minha ma la yu'ad lakin halun 'inda ad-du'a biha bayna ar-raja'i wal khawf wa dhimanat lahum allamun ce musu ijabatu da'awatin fi ma sha'u karba addu'a cikin abun da duk suka so yad'una biha sai addu'a da wannan addu'a ala yaqinin min ijabati za su addu'a da ita kan yaqinin ijaba yadda suka bukata ga Allah to shine manzo Allah ya ce tashi aje mai sai ceto gobe kiyama sallallahu alaihi wasallam Allah sa muna ciki wa qad qala Muhammad ibn Ziyad wa Abu Salih an Abi Hurairah fi hadha alhadith ya sun faɗa cikin wannan hadisi cewa likulli nabiyyin da'awatun kowane annabi na da addu'a ta musamman da abiha da ya addu'a da ita fi ummati cikin al'ummati wasu jiba lahu aka an same shi wa ana uridu ni ina nuhin an o akhira da'awati in jinkirta da tawa addu'a irin wannan ta musamman shafa'atan ta zamo ceto al'ummati ga al'ummata yawmal qiyamati ran tashin kiyama wa fi riwayati abi salih cikin riwaya Abu Salih ce da kulli nabiyyin da'awatun mustajabatun kowane annabi yana da addu'a ta musamman karɓaɓɓa wurin Allah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'awatahu sai kowane annabin da ba ni ba ya gaggauta wannan addu'a an ka kawo batanan duniya to ni ko nace a bari sai an ta gobe kiyama sannan ta zamo ceto wa nahawahu an karɓo irin wannan fi riwayata abi zur'ata an abi hurairata wa an anas misl riwayat ibn ziyad an abi hurairata fa takunu hadhihi da'watu al-mazkuratu to kaga dangane ga wannan bayani ita wannan addu'a da aka ambata sai ta zama makhsusatan bil ummati abu kebancewa ga al'umma da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam madamunatal ijabati abun lamunce ma ijaba wa illa inda ba dan doka wannan ma'ana ba faqad akhbara sallallahu alaihi wasallam ay manzo Allah ya bada labarin annahu sa'ala li ummati ashya'a min umuri ad-din wa dunya cewa shi ya roƙa ma al'umma sai abubuwa da dama na al'amuran addini da al'amuran duniya wa udiya ba'daha wa muni'a ba'daha an ba shi ba'ali an hana mishi ba'ali wadda khala lahum hadhihi da'wata ya boye ma al'umma ce wannan addu'a bi yawmil faqati don ranar matsuwa da buƙatuwa mai tsanani wadda babu kamarta wa khatimatul mihal da iyakar cikon jarrabawa da bala'i wa azimis su'ali da mai girman roƙo da nema warrag bata da kwaɗayi ya aje mana sai sanda bala'i ya bala'i domin muna da garanti na samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya hi daɗi ko kai ka tuna cewa akwai ceto sanda ba inda za ka samu malaba kuma da an kuskure ka kuskure wannan wuri aka tashi baka samu cutar ba bala'i har abada abada kenan to sai ka tuna kana da annabi Muhammadu ni ka hana kai ta mai salati tunda ya ce wanda ya kusa ga ran gobe kiyama wanda ya yawan salati ashe ka ga sai ya zama duk numfashin ga kana iyawa salati dan garanti din gobe kiyama hankalin ka kwance ka san cewa ba kai ba ko masoyinka bai shiga wuta Allah ya ci shi mu amin wannan gatanci da manzo Allah ba al'umma ta ba abinda zamu ce sai mu ce jazahullahu ahsana ma jaza nabiyyan ummatihi wa sallallahu wa sallama kaseeran ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai manzo Allah muna godiya Allah dai ya saka maka da mafi kyawan abin da ya saka mu kowane annabi dan gane ga abin da al'umma ta mu Allah ya daɗe tsira da aminci gare ka aminci da tsira masu yawa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah صلاة الفاتح
صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله الحمد لله رب العالمين